الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan rana a domin gabatar da wannan karatu namu na tafsirin alkurani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda kuma a yau shine karatunmu na karshe na rufewa na wannan shekara din wanda insha Allah kuma idan aka gabatar da shi sai kuma Allah ya kai mana rayuwa baɗi sai muna fata Allah ya muna muwafaka kuma abinda muka yi wa a baya Allah ya karba muna a in ba mance ba mun kwana a cikin wannan sura ta suratul qasasi wanda a jiya mun kwana a cikin aya ta 55 a cikin wannan sura wanda a yau za mu tashi aya ta 56 kenan shine fadar Allah madaukakin sarki innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha a Allah madaukakin sarki yake ga mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa a watan innaka saboda jiya mun karanto ayoyi waɗanda a, allah maɗaukin sarki yake nuna muna watan irin masu ɗabi'u na banza waɗanda ba su yi imani ba da kuma waɗanda an mummune na ƙware su ma to shi ne sai allah yake cewa a ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam innaka kai la ta hadiman ahabbta ai manzo allah baka iya shiryar da wanda ka so walakin allah sai dai allah maɗaukin sarki ya hadi man ya sha'u shi ne yake shiryar da wanda ya so don haka wahu alama kuma shi allah maɗaukin sarki shi ne masani a bilmutadina da waɗanda suke su ne shiryayyu to a wannan aya da allah maɗaukin sarki yake magana cewa maza allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ne yake shiryar da wanda ya so ba ba shi ka shirya wanda ya so ba idan yana so shi ɗin ba ba nan malamai sun yi magana menene dalili na sauka ita wannan aya ɗin wanda mafi yawancin duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa a wannan aya din ta sabka ne ga Abu Dalib cewa watan a lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsananin kwadai na Abu Dalib ya musulunta saboda haka sai zan aka ce kamar yadda duka da bayanan sun ka zo tun daga Sahihul Bukhari da Muslim da sauran littafan da hadisi duka sun ruwaito da ma sauran malaman tafsiri duka sun kawo cewa dalilin da ya sa wannan ayatin ta sabka wato shine a kwaɗayin da maza Allah sallama yake da shi ya na cewa abu ɗalib ya musulunta to shi yasa naga cewa ya kamata lalle mu shigar da watan ainihi cikakken bayanin akan wannan abun da ya faru din to don haka shi yasa malamai sun yi maganganu a ciki wanda tun daga irin su imamu tabari su imamu qurtubi da kuma sauran malaman tafsiri baki daya to don haka sai suka ce wannan aya ta kwaɗayen da manzo Allah yake da shi ne da shi Abu Talib ya musulunta to yana kwaɗayen musulunta amma kuma bai musuluntan ba to kaɗan daga cikin waɗannan maganganun da malamin suka kawo shine kamar yadda aka ruwaita daga a sayyidina Sa'id ibn Musayyab daga baban shi shi kuma yace lokacin da Abu Talib watan lokacin da za a yi rasuwa mana shine lokacin da wafatin shi ya zo a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga inda yake lokacin da ya shiga aka ce lokacin shi abu jahali da abdullahi bin abi umayyata suna inda shi abu dalib din lokacin rashin lafiya ma yana cikin rashin lafiya amma ya kusa rasuwa lokacin to yana cikin wannan hali aka ce su abu jahalin suna wurin abdullahi bin umayya yana wurin to sai shi manzo Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga a wurin to sai yazo yake ce mashi ai ammi qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi Abu Talib yace ya kai dan uwan baba yace ka faɗi kalmar la ilaha illa allah idan ka faɗe ta zan yi maka hujja da ita a wajen Allah madaukakin sarki ma'ana zan tsaya gaban Allah madaukakin sarki in faɗa mai cewa lalle kai imani ka musulunta saboda haka ka faɗe ta ni zan maka hujja da ita gaban Allah maɗaukin sarki ko da kana ganin kamar yanzu baka yi sallah da sauran ibadu ba to ba komi zan za mu zauna a gaban Allah maɗaukin sarki zan zan zama shaidu gare ka to a lokacin sai shi Abu Jahal shi kuma da Abdullahi bin Abi Umayya ta da wurin da an kace muna wurin an kace suna wurin to sai sun kace ya kai Abu Talib ya Abu Talib targabu an millati Abdul Muttalib sai sun ka hana shi sun kace ya kai Abu Talib yanzu kana kyamar addinin abdulmuttalib shi kan kyama ma'ana shi abba ka sun ka mutu bisa gare shi wai suna nahin misali bai addini wanda ba na musulunci ba kenan wai shi kan kyama saboda su kasu su abuja halina masu ne mai kafiran makka to kuma ba su yi imani ba ba za su so duk wani mutum ya yi imani ba shi ma to sai sun ka ce mashi yanzu aka yi kyama wannan addinin aka ce falam yuzala yukallimanihi hatta qala akhir shay'in kallamahum bihi aka ce ba su gushe ba suna taimashi abu ɗalib magana su abu jihal ɗin haddai ya kai ƙarshen abin da ya faɗa magana shi ta ƙarshe sai ce alamin lati abdulmuttalib sai suka ce sai ce zan mutu bisa ga addinin abdulmuttalib wai ma'ana shine ba zai faɗi kalmar la ilaha illallah din ba to aka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mashi la astaghfiranna laka ma lam unha yace lalle ko la astaghfiranna laka zan ci gaba da nema maka gafara malan unha matukar dai ba hana ne an kai ba to ni ko zan yi maka istighfari Allah ya gafarta maka sai aka ce shi manzo Allah sallama sai ya gaya mashi Abu Talib da haka din to sannan sai aka ce sai wannan aya ta aya a cikin suratul tauba ta sauka inda Allah yake cewa ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahimi sai aka ce sai Allah sauka da wannan aya din cewa bai kamata ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ga sauran muminai su nemi gafara ga mushrikai ko da ƴan uwansu ne na jini ko matukar dai sun gano ƴan wuta ne to sai aka ce an hana su yi musu addu'a din to sai aka ce sai wannan ayat ta sauka ma'ana kenan kaga ana nufin ma'ana ta hana kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mashi Abu Talib na addu'a ko tunda kenan bai faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah ba sannan sai suka ce kuma ga ayan zuwa an kaja ita ma innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha ita ma sai an ka saukar da ita kaga kenan waɗannan ayoyin guda biyu kenan sun sauka sanadiyya abdul muttalib ya gami da wannan ayat da makaranta yanzu kenan wannan kuma hadisi imam al-bukhari ya roce shi da imam muslim shi ma duk ya roto shi to sannan imam tabari shi ma a cikin tafsirin da imam qurtubi duka sun kawo shi da ibnu kasir da manan shawar jallahu anhu a cikin wannan tafsirin nashi na riyar tafsiri sun kawo wannan hadisi din kaga magana ta farko kenan sannan hadisi na biyu kuma suka ce abin da yake tabbatar da shi abu dalib din lalle gare shi ayat ta sauka bai imani ba sai sun kace an ruwaito daga abdullahi daga abbas bin abdul muttalib radiyallahu anhu yace manzo ya ce manzo Allah shi abbas din sai yake ce manzo Allah ma aganaita an ammika wai mi ka wadatan ma wannan dan uwan baban nan naka wai mi ka umhani shi shi cewa da abu dalib yake mana fa innahu kana yahuduka wa yakdabu laka saboda shi ya kasance yana kariya gare ka duk wani wanda zai taba ka yana kare ka sannan kuma ya kasance yana yin hushi in an taba ka unhwani mai kai mashi to aka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa fi dahdahin min nari shi yana cikin watan wani kware ne wani dan kware na wuta yace walawala ana walawala ana yace in ba don ni ba in ji manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam sai ce lakana fi darkil asfali minan nari da can zai kasancewa cikin ruhi na karshe na wuta din amma saboda ni shi yasa sai an ka dawo da shi ya a cikin watan wani dan kware hakan ga dan kadan wanda bai wuce wata iyakar ta bakin idanun sawun shi ba wannan imamu bukhari da muslim da sun ruce shi ma haka din to su kaga wannan magana ta biyu kenan ko cewa akan abu dalib wannan aya ta sauka cewa kuma bai imani ba to sannan magana ta gaba kuma sai suka ce har yanzu dalili na gaba na cewa shi abu dalib bai imani ba sai suka ce an saki ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace shi Abu Sa'id al-Khudri ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watan a wazu kira inda hu ammuhu an ambaci shi abu dalib na uwan baban zala a inda yake da shi manzo Allah aka ce sai manzo Allah ce la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawmal qiyamati sai manzo Allah ce to watakila dai ce to na amfani shi ranar alkiyama fa yuj'alu sai a sanya shi fi dahdahin min nari minan nari wata a cikin wani dan kwari na wuta yabluguka abaihi sai aka ce shi wannan wutar tana kawa bakin idanun sawun shi sannan ya guli min hudimagu kuma kwanye shi tana tafarfasa saboda zafin wutar wai iyakar ta bakin kwabrin shi bakin abin da shi idanun sawun shi amma kuma saboda tsananin zahin duk tana shiga cikin jikin nashi har ta kai ga kwanya shi tana tafarfasa wannan shi ba imam bukhari ya rawaita kaga daga cikin magana ta uku kenan na cewa abu dalib ba ba musulmi bane kenan sannan a wata ruwa ta imam muslim shi kuma abin da ya ce wajattuhu fi gamaratin minan nari yace na sami shi abu dalib din a cikin watan zurhin wuta fa akhrajtuhu to sai na hikar da shi ya ila dahdahin minan nari zuwa ga wani dan kwari na wuta din wai ma'ana sai an ka dan mai canji sai an ka hurhuro da shi an ka dawo da shi kasa kasa kenan sai an ka mai kar da shi da bakin wuta iyakar ta bakin idanun sawun shi wannan imam muslim shi ya rubuce wannan din sannan aka ci shi wannan dahda din ma'anar shi shine kamar yadda na bayani wato a mazaunin wuri ruwa haka wai ruwan da in ka shiga iyaka su bakin idanun sawunka to shi ake nufi da dahda da sauran hadisai masu kama da irin waɗannan waɗanda su waɗanda suka ganin cewa shi abu ɗalib ɗin a cewa bai imani ba to kaji kuma maganganu masu ƙarfi ko don duk ruwaya bukhari da musulmi hadisan to to amma kuma sai aka dawo wasu kuma suna ganin cewa a'a abu ɗalib ba kafiri ba ne ya yi imani su ma suka kawo maganganu cike da yawa ɗin suka ce a wannan aya ɗin cewa ma kana lin nabi wallazi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu annahum ashabul jahimi suka ce malaman tafsiri ba su yi ittifaki akan cewa Abu Talib ta sauka ba saboda haka an yi sabani da yawa to tunda ko an kai sabani sun ka ce bai iya zama dalili mai karfi wanda za ya tabbatar da cewa shi Abu Talib din gare shi ta sauka sai suka ce magana ta farko wasu sun ce ta sauka shi abu ɗalibin ko kamar yadda yanzu mun kai magana ɗin cewa ya zo manzo Allah sadda shi abu ɗalibin bai da lafiya manzo Allah ya shiga wurin su abu su abu lahabin suna wurin to amma ga shi sun yi niyya manzo Allah ya ce ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah amma sai bai faɗi ba to sai suka ce to kaga magana ta farko kenan ko cewa ga abu ɗalib ta sauka sun ka ce magana ta biyu kuma wasu kuma ai cikin malaman tafsiri sun ce ai ga sai da amina ce ta sauka gaba ɗaya ma subhanallahi wai ita ce suka ce an ruwaito hadisi daga Sulaiman ibn Buraida daga baban shi shi kuma yace manzo Allah sallallahu ya kasance a cikin wata tafiya ana cikin tafiya sai aka ga ya tsaya lokacin da aka tsaya sai ya zo wani wuri sai ya sabka sai ya sallalaka abu bayan ya sallalaka abu sannan daga ba sai ya fuskanto jama'a idanun shi yana suna hawaye yana kuka to shine sai na Umar bin Khattabi radiyallahu anhu sai ya taso ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mashi mai irin abin da suke ce mashi watan fidaka bi abi wa ummi ya rasulullah eh ma'ana uwata da ubana su sama fansa gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaye shi manzo Allah me ka faruwa kana kuka haka to shine sai aka ce wai sai manzo Allah ya ce abin da yasa na roki ubangiji ne sa'altu inni sa'altu rabbi azza wa jalla na roki ubangiji mai girma da buwaya fil istighfari li ummi in nemi gafara ga mahaifiyata amma falam ya azalli sai bai mai izini din ba sai an ka hana ni to shi yasa yake cewa shi yasa saboda tausayin ta yasa da kai kuka kaga kenan su wasu wata an ba kara gaba kenan ko ba abu daliba a shi mahaifiyar manzo Allah ma ce dungurungun saboda haka wai ita ce yace zai nema magafara Allah ya hana shi saboda ya wuta ce subhanallah wannan wata ruwaya kuma suka ce lokacin da ya zo din ya zauna wurin ya ya dade yana kamar su haka yana magana wurin to sannan ƙarshe ya taso yana wannan kuka din suka tambaye shi bi ka faruwa sai ce ai na nemi ubangiji ne in ziyarci kabarin mahaifiyata sai yamma izinin in ziyarce ta din nin nemi izinin shi kuma in nema mata gafara amma sai ya hana ne ce a'a wai ma'ana saboda mushrika ce ta kafara ce ɗaya wuta ce subhanallah wannan hadisi imam tabari ya kawo shi a cikin tafsirin shi fa ibnu kasir shi ma ya kawo imam ahmad shi ma ya ruwaito shi cewa wannan magana haka take kaga magana ta biyu kenan ko magana ta biyu cewa ta sauka ga abu dalib ta ɗaya ko magana ta biyu kuma aka ce ta sauka ga mahaifiyar manzo Allah sai da Amina radiyallahu ta'ala anha magana ta uku sun kace to kuma ai an ce ita ga aya din ta sauka ne ga waɗansu daga cikin musulmi waɗanda su kuma suna neman watan suna kamar da an karo daga sayyidina Abdullahi bin Abbas yace yace watan waɗansu mutane daga cikin musulmi sun kasance suna neman gafara ga uwayensu kafirai da sun ka mutu sai aka ce gare su ta sauka kaga kenan magana ta zama uku kenan ko wai sai suka ce to su wanda sun ka tafi akan cewa ai Abu Talib ba kafiri bane sun ka ce to tun da dai malaman tafsiri ba su ittifaki ba akan dalilin sauka ga aya ba to bai zama hujja ba a ce Abu Talib ta magana shi dan wuta ne sai suka ci har yanzu suka ci gaba da bada maganganu sun ka ce in kun ka duba ita wagga ayat da a cikin ita suratul tauba din suka ce ai tana daga cikin ayoyin da sun ka sabka a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna daga cikin ayoyin da su ne an na ƙarshe ƙarshe wajen sabka suka ce in ka duba tsakanin shi rasu Abu Talib din shi Abu Talib ya rasu a garin Makka ne a farko farkon musulunci sannan suka ce shi ita kuma ga aya din ta sauka ne a Madina kuma ƙarshe ƙarshen ayoyin da sun ka sabka sai suka ce to kenan ka gani tsakanin rasuwar shi Abu Talib din da sauka ga aya din akwai shekara goma sha biyu tsakanin su to ya za a ce kuma gare shi ta sauka bayan har tsakanin shi ma kai shekara goma sha biyu suka ce kaga ba za su haɗu ba kenan sannan bayan wannan kuma sai kaga sai hadisai su kuma yanzu ko sai magana hadisai su kuma waɗancan da aka kawo su kuma me za su shi ciki sai sun ka ce waɗanga hadisan sun ka ce akwai watan kamar walwalar juna tsakanin su sun ka ce in kun ka diba ruwaya can da an kai magana farko ai shi a wata ruwaya wadda abin da manzo Allah ya ce sai ce la'allahu tanfa'ahu shafa'ati yawmal qiyamati yace wata kila ce tuna zai unhwane shi ranar tashi alkiyama ko kaga sai ya ce ran tashi alkiyama watakila ce tun ya umfane shi a kiyaye wa da kyau ba watakila ran tashi alkiyama kaga kenan sai ran tashi alkiyama kenan zai umfane shi ko sannan kuma sai ya ce kuma gashi wata ruwa ya ce wajattuhu fi gamalatin minan nari na isko shi cikin wuta fa aka race wani hikar da shi ya ila dahdahin zuwa ga wani dan kwari kaga an yi kenan ko sai sun ka ce to a za a hada waccan ruwaya an ce sai tashi alkiyama za a yi wagga ruwaya kuma an to kuma an ce an yi sun kace to an kai akwai rawar juna cikin wagar waya ba ta haɗu ba kuma kuma Buhari da rawaito kan Usman saboda ka suka ce ba ta haɗu ba don haka ba za su haɗu ba kuma sannan sai sun kace kuma bayan wannan wato ita kalmar dahda da an kai wanda ita wai ho tana nuhi ne wani kware wanda ruwa a wurin an gane ruwa wurin wurin kwancin ruwa shi aka nuni da wannan dahda din ruwan wanda ba su wuce bakin idanun sau ba sai an kace to a za a yi manzo Allah wanda ya kowa ya lalabci yayi unhuwan da kalmar ga wuta kuma wuta ce aka magana wurin amma kuma sai aka kawo kalmar da take magana ga ruwa manzo Allah ya kawo wuta sun kace manzo Allah shi afsaful arabi ko ya he kowane balarabi iya magana da larabci din to sai sun kace ya za a yi kuma a ce manzo Allah ya wannan magana din da isa kaga kaga nan shi ma wata magana ce mai karfi sannan sai sun kace kuma banda wannan an ce kuma cikin ruwaya abinda shi sai da abbasu ya ci ko ma a gane ta an amika wai mai kan wadatar ga dan uwan babanka sun ka cewa kalma ba gaskiya ba ta yi ladabi ba sai da na abbasu bai faɗa maza Allah irin ladabi kalma wadda ba ladabi cikin ta suka ce abinda zai ƙara tabbatar mata da haka sai dai a yi amfani da ruwaya da ibnu sa'adin ya ruwaito a cikin addabaqatul kubra nashi daga sai sai da na abbasu din ya ce lokacin shi manzo Allah sallama abinda yake cewa manzo Allah ce me yayi matar juli abi talibin suka ce ta hila da bi bisa ga a ce ma a gane ta bi kawalatar da shi da shi yau amma me kake fata ya manzo Allah ga Abu Dalib suka ce ta hai zama ta ladabi suka ce shi Ibn Sa'adin ya ruwaito wannan din cewa a matar ju li Abi Dalib sai shi kuma manzo Allah sai ce kullul khair alju min rabbi yace dukkan wani alheri shi nake fata ga ubangiji na ya ma Abu Dalib kaga shi kuma wancan ya ce ma a gane ta ko bi kawalatar da shi ya ya ce a'a na isko shi na cikin wuta zurfin wuta na dawo da shi can ƙasa ƙasa nan kuma shi kuma garwa ya kuma ta ce a'a cewa me kake fata ga abu ɗalibin ya ce a dukkan alheri da ke fata gare shi kaga watan sun watan ruwaya sun ci karo da juna kenan suka ce saboda haka wannan magana ta ruwaya ta shi ibnu sa'adin din za ta fi inganci saboda za ta fi ladabi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma kaga ta tabbatar da akwai idrabi kenan a cikin ruwaya Bukhari da Muslim kenan sannan an ji wannan kuma ko to wadda babba ma musamman abinda suka yi amfani da shi hujjojin suka yi amfani su masu girma sai sun ka ce in an kadiba kuma waɗanga hadisan sun ci karo da ayoyin qur'ani kuma kuma ga ka'ida ka san in aya ta ci karo da alqur'ani to in hadisi ya ci karo da alqur'ani da wata aya to ya tashi da aiki kenan fa sai sun ka ce ayoyin ko da waga hadisan sun ka ci karo da suwa suka ce na farko a cikin suratul mudassir Allah madaukakin sarki yana cewa famatan fa'uhum shafa'atu shafi'ina su kafirai ceton mai ceto ba ya unhwanin tsoron tashar kiyama ceto bai unhwanin kafirai sun ka ceto a za a kuma annabi ce na cece shi kuma bayan kuma Allah ya cece tun mai ceto bai amfanin kafiru to me yasa shi kuma na shi kuma an ka ce kuma an cece shi sun ka ce wanga hadisin ya ci karo daga aya din sannan suka ce bayan yanzu gashi in kafiri ne shi yanzu ba musulmi ba to ta za a yanzu ya amfane shi kuma gashi Allah ya ce ceto bai amfane su kafirai sai suka ce magana ta bi kuma a aya har yanzu a can cikin sutu fadir Allah madaukakin yana cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kull kafurin suka ce abinda Allah yake cewa waɗanda sun ga kafirce to wutar jahannama ta tabbata gare su sannan kuma ba za su mutu ba balle su huta sai kuma Allah ce wala yukhaffafu anhum min azabiha ba a sauƙaƙa masu azabarta kuma can an ce ya isko cikin zulhin wuta amma an ɗan yi dawo da shi an mai sauƙi suka ce to ɗanga aya ta ci karo da wanga hadisi saboda haka ya za a yi a ce an mai sauƙin azaba kuma gashi sai suka ce Allah ce kazalika najzi kulla kafuri kowane kafiri haka makamashi sai aka ce to an kashi abu da shi kuma an kawo da shi bayan kuma Allah ce kulla kowane kafiri ba a mai sauƙin azaba to shi ya za a yi waɗanga hadisa a ce kuma wai an mai sauƙin azaba cikin su suka ce shi ma ayoyin sun ci karo da wannan wannan hadisan sun ci karo da wannan ayat sannan magana ta gaba suka ce a bayan haka gashi Allah ya faɗi cewa innahu la yuhibbul kafirina Allah baya son kafirai to bayan Allah ya faɗi innahu la yuhibbul kafirina to wai sun ka ce ga ha manzo Allah yana son Abu Talib kuma Abu Talib yana son manzo Allah shi ma to yanzu in haka ne yanzu shi kuna ganin annabi yana son wanda Allah bai so sun kace sun wani kafiri ne shi mana to annabi ko zai yadda ya so wanda Allah bai so kawai ka ga manzo Allah ba zai so wanda Allah ba ya so ba tunda ya ce innahu la yuhibbul kafir shi Allah bai so wanda kafire sai suka ce kuma banda wannan ga wata aya kuma suka ce abinda Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum suka ce a cikin suratul mujadala abinda Allah yake cewa ya ce ba za ka samu mutane waɗanda sun kai imani da Allah ba sun kai imani don tashi alƙiyama ba kuma ka isko suna yin soyayya da waɗanda ka saba ma Allah ba kafirai kenan ko da uwayen su ne kawai sun kace ya Allah ya manzo Allah zai soyayya da Abu Dalib in kafirin ne kuma wakiyan Allah kuma gashi Allah ya ce duk mumini in ba za ka samu wanda iman da Allah ba ya zama yana yin soyayya da wanda ya saba ma Allah ba kuma sai Allah ce ko da uwayen su ne kawai ko kaga ko da uwayen su walau kanu aba'ahum ko uwayen su ne au abna'ahum ko kuma ƴaƴan su aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko dangin su ne in dai sun zama suna saba wa Allah kafiri ne suwa to mumini ba ya son su sai za a yi manzala shi kuma ya so Abu Dalib kuma kafiri ne shi ya bai son Allah Allah bai so ne suka ce abin ba zai yi ba to sannan aka ce gashi Abu Dalib yana da tsananin son manzo Allah watuka aka ce saboda son shi ya kai ko kwana bai yawa in ba in bai ga manzo Allah kusa gare shi ba ko ba ci bai yawa sai yana kusa gare shi wai kada ya taba mai abu haka yake zai na tsananin soyayya gare shi suka ce to ya za a yi so shi haka din wannan soyayya ta tafi sannan sun ka ce gashi shekarar da shi Abu Talib din ya rasu wannan shekarar da matar da shi matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Khadija radiyallahu anha da shi Abu Talib an ka ce shekara guda sun ka rasu manzo Allah ya yi bakin ciki akan abin da ya faru din har ya samu shekara amul huzuni shekarar bakin ciki sun ka ce yanzu a za a yi annabi ya bakin ciki saboda mutuwar kaburi ko tun da ya ce ya saba shekara bakin ciki ya za a yi ya bakin ciki saboda mutuwa kahuri in a wani kahuri ne shi a gudalib din suka ce kaga shi ma ba za ta shiga ba sannan suka ce bayan wannan kuma ga kuma abubuwan da an ruwaito abubuwa da dama daga shi abu dalib din wanda suke tabbatar da cewa shi musulmi ne suka ce gashi an ruwaito cewa watan yana waƙoƙi na yabon addini na manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwa sarfi turabi da fina fas da abi amurka ma alaika gabalatun wa bishir bi zaka wa karra minka uyuna wada autani wa alimtu annaka sadiqun wada qad sadaqata wa kunta thamma amina wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan al bariyati dinan law lal malamatu aw hazaru masabbatin lawajadtani samahan bi zaka mubina suka ce to waɗannan ne ya baitocin da shi Abu Talib da yake yi gashi yana cewa manzo Allah ce na rantsi da Allah ya ce su dukkan kafiran da ya ce duk taronsu ba su isa su samu saduwa gare ka ba har sai in na mutu an turbuɗe cikin ƙasa sannan ɗin su isa ba ka amma in dai yana da rai ba su isa ba ka san ga lokacin su abinda suke yi kullum haka suka zuwa su kawo watan kuka wani shi abu ɗalib ɗin cewa ɗan ɗan nashi wai ya dame su ya kamata watan hasar da sun akwai masar da sun ka taɓa sun ka ce abinda suka bukata wai shi abu ɗalib ɗin yanzu in ɗan ɗaya ka su za su sabo wani matashi maji ƙari su ba shi shi kuma sai ya ba su shi manzo Allah din sai su kashe sai su kashe manzo Allah wai ya ba su manzo Allah su kashe su kuma za su ba shi wani dan damar waki ne ka gane shi ko ya ce a ya ce iko Allah ya ce yanzu in ba ku ɗanɗana ku kashe ni kuma ku bani naku irina maku ku ya ce ni in maku renin naku in maku renin naku ni kuma in ba ku naku kashe kenan ya ce na to shi ne nan kaga sai ya ce shi ya rantse da Allah babu wanda ya sai ya taɓa kai manzo Allah ya ce sai dai in an ruhe da cikin ƙasa bayan na mutu sannan dai sun kai sa sun ka ce to kaga wata magana ce na farko ƙarfi suka ce kuma ya ce mai ka isar da abun da Allah ya umarce ka kuma ka yi farin ciki ka ta yi idanunka su yi sanyi ba wanda ya sai taɓa ka saboda ka san shi abu tsari suna daga cikin dattijan garin maka ne kuma ana jin magana ta dole a saurara mashi ana so a taɓa annabi amma shi aka shakku da ba shi ya saboda shi abba su taɓa manzo Allah din to sannan sai ya ce wada awata ni kuma manzo Allah ka kira wani wa alimtu kuma na tabbatar da annaka sadiqun na tabbatar da kai mai gaskiya ne ya me kenan yace na yace na yace na tabbatar da kai mai gaskiya ne ya ce kuma sannan kai mai gaskiya ne kai sannan wa kun ta san ma'aminu ce a tun can da kai sunan ka aminu muhammadu da aminu kowa da ma san kai aminu ne kai amintacce ne kai mai gaskiya sannan ya ce baya wanda ya ce wala kada alimtu bi anna dina muhammadin ya ce na sani wallahi addinin na annabi muhammadu ya ce min khairi adiyanil bariyati dinu ya fi duk addinan duniya gaba ɗaya ya ce na san da haka na kwarai da gaske ya ce laulal malamatu in bancin zargi da mutanen manyan mutanen garin maka za su zarge ni su faɗi maganganu ba su dace ba au hazara masabbatin ko kuma jin tsoron kan ku da azuri a ta a tabacin ku lawaje ta ni sai bai zaka mubina da ka same ni ina mai bayyanar da addinin ga hili karar kowa ya sani sai sun ka ce to kenan bayyanawa nake na bai tun da ya ce lawaje ta ni samhan bai zaka mubina da ka same ni ina mai bayyanar da addinin karar ga hili kowa ya gani in bancin da gudun kada a ce ni ina da cijo amma na zo na bi ku kuna yara da na bayyana ga hili kowa ya gani to kenan kaga bai kaga kenan bayyanawa ne bai bako kenan yana yi amma kenan boyewa ne yake nan to wannan kuma bai tuka imamul qurtubi a cikin tafsirin shi ya kawo su haka al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari shi ma ya kawo su to to kaga wannan ne ya yi wannan ne sai malamai sun kace to amma kuma kakkace to me yasa ya boye addinin ai cewa an kai dole mutum sai ya bayyana in mutum ya boye ga fili ai sunan shi ya zama munafiki sai sun kace a'a ba munafici bane sun ka ce abin da adali ya zan ba munafuci ba saboda ai ba gari shi an ka fara ba can cikin lokacin annabi Musa akwai mu'minu ali fir'auna ya katumu imanahu akwai wani daga cikin fada fir'auna amma ko imani kai ko fir'auna bai san ya imani ba ga yana alqur'ani Allah yake faɗa mana cewa wa qala rajulun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna ya katumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum Allah yake cewa wani mutum daga cikin mumini daga cikin jama'a ta fir'auna din sai yake ce masu shi mutumin an kace ya kato mai imani yana boye imani shi yace yanzu za ku rika yanzu za ku kashe annabi Musa kawai dan daya ce Allah ubangiji ne haka kawai za ku kashe shi kaga shi nan mumini ne amma yana boye imani ne sai sun kace to yan boye imani lahi ne shi muminu al fir'aun da yawa saboda haka shi Abu Dalib kaga shi kuma ai bai zama lahi shi ma don yayi da inda haka ne saboda haka suka ce don haka ga ba zai tabbata cewa hujja ce a shi Abu Dalib dan wuta bane bisa ga wadancan dalilan sannan sun kace bayan wannan kuma akwai ibn hishamin suka ce ya ruwaito hadisi a cikin asirar shi siratu ibn hishamin kenan ya ruwaito cewa lokacin da shi abu dalib din zai kusa rasuwa wato sai sayyidina abbasu ya zo ya kalli shi sayyidina ya kalli abu dalib din da ya kalle shi sai ya ga halshi ne labban shi yana suna motsawa hakan ga sai ya tsaya kare kunne ne jimi ya ka hudi lokacin da zai rasu din kenan to shi kenan sai dai bayan ya jiya sannan sai ya dawo sai ya zo wurin manzo Allah shi sai yana basu din sai ya ce wallahi laqad ka laqad qala akhir kalimata allati amartahu an yaqula ya zo ce manzo Allah ce wallahi na rantsi da Allah manzo Allah ya ce watan watan ya faɗi kalmar nan da kace faɗi din na ji a kunni na in ji Abbasu ka sa ai mun karanta harko ko cewa ya ce faɗi kalmar la ilaha illallah yayi hujja da ita a lahira wajen Allah to amma sai aka ce sai bai faɗi ba ko to shine sai dai aka ce shi wannan sai na Abbasu ya zo ya faɗa manzo Allah ce wallahi ya faɗi wannan kalmar saboda haka kaga sai suka ci wannan wannan kaga shi ma wato kenan ya faɗi kalmar kenan da zai mutu kenan in ji su kaga suka ce wannan ibn hisham shi ya kawo shi a cikin wannan sira tashi din sannan bayan wannan kuma suka ce duk bayan wannan soyayya din gashi na farko da shi yana son manzo Allah matuƙa sun ka ce ba shi da ya so manzo Allah matuƙa ba ya rene shi a gidan shi ba ya taimai abubuwa kafirai su taso da tawaga za su cutar da manzo Allah amma Abu Dalib ya kare su ba sun ka ce ba wannan ba ko Abu Dalib Abu Lahab kai da shi gaba ɗaya ma cutarwa ɗaya taɓa manzo Allah bai taɓa aiki alheri ba sun ka ce ko shi ya soyayya da yawa manzo Allah ya kaɗan da ya yi ta umarni shi ma balle Abu Dalib shi kuma wanda ya ga soyayya ɗin da yawa shi kuma koyo shi sun ka ce a wanda adali kuma ga shi wannan hadisi ne ya zo a cikin sayyid Bukhari shi ma suka ce watan a lokacin da shi abu dalib din aka haifi manzo Allah akwai koyon gashi ana ce mata suwai ba ta zo sai ta mai albishi da cewa an haifi manzo Allah shi kuma sai ya murna ya ji daɗi saboda matar ɗan uwansu ta haihu ka san shi abu lahabin ɗan uwan baban manzo Allah ne kaga kenan manzo Allah ya zama mi gare su ya zama ɗan ɗa gare su kenan ko to shi yana murna ne saboda sun samu ɗan ɗa sai ya ji daɗi sai ya ce ma ya ɗauta ta zama ɗaya to amma kuma sai ga sai na abbasu ya yi mafarkin ya gane shi sai tambaye shi abu lahabin in bayan ya mutu kenan kuma kaga alƙur'ani Allah sauka ko tabbati da abi lahabin wa tabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba sai la naran zata alhaji Allah ya tabbatar da shi dan wuta ne an ba shi certificate din shi result din shi na shiga wuta na duniya to amma kuma sai gashi an ruwaito a cikin sahih bukhari din cewa watan shi sai dana basu ya mafarkin ya ga shi manzo Allah ya marki ya ga Abu Abu Lahab kai dai mafarkin ya gan shi to sai ya tambaye shi wai kai wani irin hali kake sai ya ce shi cikin wuta yake amma sai dai duk ranar litinin ba a mai azaba ya tambaye shi mi adalil sai ya ce saboda ran nan ne an ka haifi maza Allah shi kuma wannan murin da ya yi ya ɗaya wannan farin cikin to shi a dalilin sai ya sa duk attanin ba a mashi azaba shi kuma wai saboda ya wannan murna ɗin to sai sun kaci yanzu abu lahabin da akafiri tsantsa ta tsagaron shi alƙur'ani Allah ya tabbatar da ɗan wuta ne amma ga shi duk attanin ba a mai azaba saboda ya murna da manza Allah to ya za a yi da shi kuma abu ɗalib shi kuma wanda shi kuma farin cikin ba na lokaci guda ya ba shi kuma shi na da yawa yi kuma shi abu lahabin sun kace tun kamin mafa sadda ya farin cikin nashi ba wai tun kamin annabin kowa ya sa annabi da shi ba tun da yana jariri ne ya shigo kaga bai ma sa annabi bane kenan ko kaga magana da kai faɗi wani mulki kenan ko ba da gangan in ka so maza Allah kenan yana umman shi kaga Abu Lahab ya so maza Allah ba da gangan ba don bai sa annabi bane shi tun farko ba kaga bai ma san shi annabin bane balle ko ya so shi don yana annabin ba suka ce shi kuma Abu Talib ai kaga ya so annabi din tun bayan yana annabi din kuma gashi karara ga hili kuma gashi har ya bashi kariya ga duk cutar da za su mashi to sai suka ce to yanzu ya za a yi wagga so yadda abu kafirin ga da ya abu lahabin ya yi ta unhwane shi amma shi abu ɗalib kuma ta ƙin ne to kaga wannan ne a imam bukhari shi ba ya kawo shi a cikin sahihudin shi shi ba to sannan akwai ibnu kasirin a tafsirin shi kuma ya kawo cewa imam al-qurtubi shi kuma ya ce wa qad sami'tu anna allah ahya ambahu aw talibin fa amana bihi yace imam al-qurtubi ya ce ya ji labarin cewa shi wa Allah madaukakin sarki daga baya wato shi manzo Allah ya zo inda shi abu ɗalib bayan rasu ta shi kenan Allah ya rayar da shi ya yi imani da shi ya wannan ibnu kasir ya kawo shi a cikin tafsiri ya ce imamu qurtubi shi ya faɗi wannan magana din to kaga kaga kenan yanzu su a ganin su kan ba zai yi a ci abu talib dan wuta bane kuma su yana daga cikin abin da suke cewa suka ce gashi ai manzo Allah ya hana mutum ya alfahari da uwaye kafirai mutum dan baban shi kafi ne zo na alfahari da shi ya ce an kushi annabi ya hana sun ka ce amma da an ka ce an kai yakin hunayn me ya faru ai ga lokacin suka ce manzo Allah sallama ya zo ka san ga lokacin da an ka zo wannan yakin na hunayn ga lokacin kasan sai kafirai sun ka zo suna ta suna an sun kai ruwan kiba ko'ina hankali musulmi saboda ga lokacin su musulmi ganin sun kai su suwa yan kaɗa amma su cin nasara ranar sai ga an teɓar haƙi hunan sun lulluka kafirai da yawa ma su ka ce haba da ayyukan sun sai suna da ƙarfi to wai wannan abin da sun ka faɗi ne shi yasa sai Allah ya jarraba su ana hwala haƙi kawai sai ruwan kibo da kafirai sun kawo can ko'ina duk sai an kai tawaciwa sai sun ka ce amma shi kuma manzo Allah gashi ya tawo yana cewa anan nabiyyu la kadhib anam da abdul muttalib anan nabiyyu la kadhib anam da abdul muttalib yana ta cewa yana cewa ni ne annabin nan ba ƙarya ni ne dan dan abdul muttalib sun ka ce ya za a yi annabi ya hana a yi alfahari da uwaye kafure shi kuma ya zo da kafure in kafure ne kuma subhanallah saboda haka dai malamai sai maganganu dai karatun yawa gare shi ma don littafin su kutuma akwai malamai sun yi rubutu akan wannan matsala din kamar irin su imamu ahmad ibn zini da halana ya littafi mai suna wanda yake sama suna wanda ya sama suna a wanda ya rubuta shi na akan cewa shi abu ɗalib ɗin watan abunan ne watan shi ɗan aljanna ne yake cewa asnal matsalibi fi na jati abi ɗalib asnal matsalib fi na jati abi ɗalibin to kaga dai a takaici da wannan matsala ce mai saɓani ko wasu sun tafi cewa ai abu ɗalib ɗin ba musulmi ba ne ya mutu bai imani ba amma dai in haka ne to mutum ya shiru inda kama baki ne ya za a yi ya za a yi can tsakanin shi da allah to ba ruwanka don Allah shi ne in ya ga dama ya sa shi aljanna sanadiyar wannan watan kyautatawa daga manzo Allah din kuma ga irin abubuwan da ya bayar da su na gudunmuwa gare shi din suka ce saboda haka ba zai yiwu a ce manzo Allah sallama ai dan watan shi Abu Talib din ya tabbata dan wuta ba to kaga dai a takeice dai wannan ce matsala ce ta sabani amma dai mafi yawanci dai malamai dai wasu musamman masoya bangaren masoya manzo Allah da yawa sallallahu alaihi wasallam zaka suna hin karkata duk wani abu wanda zai bada tsalki da bangaren nasaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to suna bada hin karki wannan bangaren saboda haka mu dai muna bangaren wanda sun ce ba dan wuta din bane kuma mutum ya dauki kuma can inda yace kuma to shikenan can da harage gare shi amma dai mas'ala ce ta sabani wajen malamai kuma an ji hujjojin kowa to saboda haka mai da muka yi matsala can ta harkar waka ko da kiɗa mun yi maganganu shi ma da hujjojin masu hada wanda sun ce bai halatta ba da wanda sun ce ya halatta to shi ma wannan matsala ga kaida shi ma haka ya kamata shi yake cewa amana ta ilimi wato shine sai ya zan a idan matsala akwai sabani gare to mutum ya yi bayani ga waɗanda sun ci kaza waɗanda kuma sun ci kaza to abin da ya kamata kenan to saboda haka shi yasa nan wannan matsala shine dai waɗanda suke cewa wannan ayat ta sauka gare shi ne wasu sun ce ba haka nan bane shine innaka ya lalle kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda ka so walakin Allah sai dai Allah madaukin sarki haka ne ko ya hadi man yasha'u shi yake shiryar da wanda ya so wa huwa kuma sannan shi Allah madaukin sarki a alamu shine masani bil muhtadina da waɗanda suke shiryayyu ma'ana duk wanda yake shirye to shi Allah madaukin sarki shine wanda yake masani da gare shi to ina jin kamar lokaci ya ko eh ko muna kaiwa da arba'in to to na to shi kenan ala mana aya guda mana aya guda
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أهلنا أولم نمكن لهم حراما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر
a to sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara gaya muna ga su kuma mutanen makka da manzo Allah salama ya kira su zuwa gayan imani amma suna kawo hujjojinsu da dalilai wanda yake yasa ba za su yi imani ba wa qalu sai Allah maɗaukin sarki ya ce muta sai suka ce in nattabi'ul huda in mun bi wannan shari'a ma aka tare da kai ya rasulullahi ai nuta khaddan min aridina za a fauce mu daga cikin ƙasar mu ma'ana wai kafirai za su kawo mana farmaki su kore mu su yi mana abin da sun haga dama daga cikin ƙasar tamu din saboda haka lalle shi hana so su yi imani sai Allah ce awalam numa killahu haraman aminan haraman aminan ashe ba mu ne mun ka mallaka masu wani harami wanda yake amintacce ba shine garin makka kenan tujba ilaihi samalatu kulli shay'in wanda ana dauko masu dukkan wani abubuwa na ɗayan itatuwa na arziki ana rizkan ana kawo musu shiya rizkan matsayin arziki gare su min ladunna daga gare mu walakin na akasaruhum la ya'lamuna sai dai ce mafi yawancin su ba sani bane a wannan Allah ya ce ya samu su harami amintacce shine garin Makka na jin kwanan bayan mun karanta cewa wata rana kamar yadda Imam Al-Qadi iya ne kawo a cikin Ashifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam yace wata rana manzo Allah sallama abu jahali suna zaune nan wajen halamin na makka daidai cikin wannan halamin sai ga wata kula ta kore wata barewa da gudu wannan kula tana zuwa da gudu ta sa ƙawahuwanta na gaba cikin halamin amma ƙawahuwan baya ba su shiga ba kuma ita kuma kura ta da ita ita kuma an gane kura ta kama kenan amma ƙawahuwan gaba sun shiga cikin halamin na baya sun karge su shiga to ana haka to sai an ka ce kawai sai kura ta sake ta su ko su abu jihar suna gehe suna kallo sun ka ce kai amma ko wanga labari ya ɓoye shiga a faɗa ma kowa in an ka faɗa mutane su dubbin muhammadu za su yi sun ka ce abin da ya sa ai kaga shi manzala shi ya ce ai halamin na maka wa man da khalahu kana amina alquran duk wanda ya shige shi ya zama amintacce sai sun ka ce to yanzu ga kura da watan cikin miyagun kwari da daji ita ma ta san duk wanda ya shiga zama amintacce barewa na shiga ta sake ta sun ka ce wanga labari in kowa ya ji abin muhammadu za su yi duka saboda haka sun ka ce ka faɗa ba kowa to amma kaga ƙashe dai ba turfu ba ko tun daga shi an rotu hannun sani ko to saboda haka kaga kenan dai a takaici duk yadda za ka yi ka ɓoye maza Allah ba za ka yi ba duk yadda za ka yi shi ba zai ɓoye ba sallallahu alaihi sallama yanzu duk duniya ba wanda bai san maza Allah ba ko kafuri ne ko ina ne kake ko ka san akwai maza Allah Allah ya kushe to kaga wannan kenan a wata shine Allah yake cewa sun ya musu harami amintacce kuma sai sun suka zama garin nasu Allah ba su ba yunwa garin su ba su kuma shiga cikin watan harkokin yaki kuma kana ganin duk wanda sun ka zo Saudiya ai kaga zaka ga kowane irin kala abu zaka bukata na ɗayan itatuwa na abinci ba su ka noma shi fa ba amma kuma sai ka same shi komi saboda Annabi Ibrahim ya ma yawan addu'a kuma Allah ya karba din to saboda haka shi yasa sai ya zama Allah yana faɗa musu cewa to su sani shi hoye musu wannan arzikin abin da ya kamata ya kamata su yi imani da Allah wanda ya masu wannan aiki na arziki yabba garin su suna ganin ana yaƙi yaƙi wasu garuruwa ana kakashi jama'a amma su ga su garin su Allah ya tsare su ba za a yi masu wannan din ba to ƙarshe amma tun da haka nan dai sai ba su yi imani din ba to da sauran bayani amma dai jama'a lokaci yayi sai dai mu aji nan din sai dai daɗa ya Allah ya kai mana da rayuwa ba dai insha Allah saboda haka za mu kwana nan sai dai baɗin kila in mun dawo a dawo da ayat sauran bayanin da ya rage sai mu da cika shi din da haka za mu tsaya a nan a sai in lokaci ya insha Allahu a zuwa in Allah ya kai mu rayuwa baɗi a alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci na watan rufe wannan karatu kamar yadda aka shirya aka sanar kuma cewa yau ne insha Allah za a yi addu'a na wannan karatu din da rufe wajen saboda haka insha Allah za mu kwana a nan din sai kuma lokaci yayi abinda muke fata ga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah dukkan inda muka yi daidai a cikin wannan karatu na muna roƙon Allah ya karɓa muna kuma Allah ya ba mu ladar da a cikin sa din inda mun kai kurakurai kuma muna roƙon Allah ya yafe muna kuma Allah ya shafe shi daga cikin zukatanmu kuma Allah ya fahimtar da mu daidai ya ba mu ikon gyara shi alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan daga ciki kamin a miƙa abin magana ga sauran shugabanni su gabatar da jawabai da kuma addu'o'i akwai waɗanda ya kamata don a gabatar cikin addu'o'in waɗanda ake da buƙatar a ce sun samu shiga a cikin addu'o'in na farko daga ciki dai shi ne kamar yadda aka sani kamar yadda aka yi barama to banan shi ma allah maɗaukin sarki ya ƙaddara har yanzu ko bana ɗaya an ɗauki nauyin wannan sa wannan karatu a zamfare do kamar yadda an ka sani kuma har yanzu dai wanda ya ɗauki nauyin shi a bara ɗin kuma ko bana ɗin shi ne ya ɗauka shi ne ɗan majalisa wanda yake mai wakiltar birnin magaji da kuma ƙauran namo da shi ne wannan rabar alhaji aminu sani jaji wanda shi ya ɗauki nauyin wannan karatu din a bara kuma banan ba haka a zamfara redu kuma ko yanzu ana son yawa din to saboda haka muna fatan Allah ya saka mashi da alkhairi kuma abin da aka yi a dan wannan manufa din to Allah ya biya da bukatu duk abin da yake mana dukkan bukatu su manufun da alkhairi muna masu addu'a Allah ya tabbatar da suwa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da kuma sauran waɗanda suka yi ta kokari da ma tun wancan lokacin kawa yanzu wanda su ne wanda sun kai ta kokarin isar da shi wannan sakon har zuwa gare shi kuma nan take kuma sai ya dauki wannan nauyin karatun su ne kamar da an ka sani a ciyaman ko ciyaman alhaji aliyu musa wanda aka fi son da suna hedi masa ko da kuma murtala abdullahi da aka fi son da shi ma kuma na jaji to su ne sun ka ta kokarin da ma kai da kawo wajen a ce harkar karatun na zuwa ga shi wani rabu alhaji aminu sanin jaji har zuwa ya dauki nauyin karatu din to su muna addu'a ba za mu ci da su muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi sannan da kuma sauran waɗanda su ne farkon assasa ƙoƙarin ya za a yi a ɗauki nauyin karatu a gidan shi ne kwamitin watan gabatar da shi wannan tausiri a wannan masallaci ɗin waɗanda musamman a ƙarƙashin jagorancin alhaji mu'azu mai saifa wanda aka sani wanda yake na zaune a kano ko yana kasuwancin shi alhaji mu'azu mai saifa wanda su ne su daga cikin ƙusoshin shugabannin shi kwamitin da ƙoƙarin ganin ya za a yi ma a ce karatun tun farko ɗin tun kamin su shigo irin su amin jaji ɗin tun kamin shigo tasu to su ne sun ka fara wannan shirye-shiryen yadda ya kamata a yi ɗin da kuma su alhaji idris muhammad kamar da an sani shi ba mai karfi ko shi kuma wanda yake na zaune a lagos a kasuwancin shi da kuma kanin shi ismail abdullahi shi mara suna cikin waɗanda sun ka fara shirshi na agwantun farko da kuma su alhaji bashiru mai littafi shi ma shi ma duka suna daga cikin waɗanda suka shirya agwantun farko da kuma alhaji atiku alhaji husaini zawa shehu salisu shi mara sarakodin duka dai mazauna garin lagos su kuma dukansu dai to su ne waɗanda suka ta ƙoƙarin tun farko ganin ya za a yi a ce karatun an ɗauki nauyin shi a gidan rediyo ɗin sannan da kuma sauran waɗansu da mutane da ake da su a can garin da lagos waɗanda su sun kashe shi na abun farko irin su abba umar da kuma su mai sallah wasu jama'a daga wajen faru wanda da sauran gurbin jama'a su da suke tare da su can suna tare da jama'a da suke tare da su can su ne suka yi ta wannan shirye-shiryen kokarin da sauran dukkanin mutanen waje da suke suna zaune a lagos ɗin waɗansu duk suka ta kokarin ganin ya za a yi a yi sannan da kuma sauran mutanen nan cikin gari su kuma a sauran jama'a gari da annan su ma sun ta kokari su ma daban-daban tun farkon kokarin ganin ya za a yi karatu ya shiga irin to jama'a sun ba da gudunma mai karfin gaske tun daga baradin a kawowa bana din ba insha Allah sannan kuma don haka duma addu'a ga kowan su dukkan su Allah saka mu kowa da alkhairi akan wannan hidima da sun kai kuma dukkan su muna musu fatan alkhairi a cikin harkar dukiyar su Allah ya kara musu arzikin su kuma Allah ya tsare su daga dukkan kaddarori da duk abin da aka ji tsoro na sharri Allah ya kare su daga reshi alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran jama'a da suke nan da wanda su sun kai ta kai da kawo su kuma wajen tunatar da jama'a da ya za a ya za a irin su kuma shi wala Hussein da hullo gashi da agaji da su Allah rabar kai da shi yawan tukur da kuma su wala Yasinu a Gausiya shi ma suna daga ciki da su wanda kan wanda kula da harkar injin mu ko shi da matsala ta faru take zai cewa a kawo shi wala amiru shi ma wala amiru sani makaniki wancan ba eh da kuma su a waɗanda sun kai ta waɗannan ko da kawo din musamman shi ba irin bana da su Ashir Muhammad da kuma su tasiru tsahiru wato wanda mai kwamfuta kenan ko wanda shi kuma shine dukkan da tafsirin da insha Allah duk ana samun su gare shi kuma eh tun daga na balakawa na bandu za a same su gare shi insha Allah sannan kuma da sauran waɗanda tun da muka faru da su tun farko da irin su babangida Ahmad su da Muhammad na banga da kuma su Yahaya Alhaji Ibrahim Magaji gashi nan ne shi ma wanda ta da shi to da Alhaji Yahaya dan shi duka suna daga cikin waɗanda tun farko din suka yi ta kokarin wannan abubuwa din sannan haka da sauran dai dukkanin a duk wanda sun ka taimaka cikin tafiyar da abubuwan da dukkan dai ba za mu wuce da su ba ba sai mun iya ambatan sunan kowa ba amma dai muna fatan dai Allah ya saka ba kowa da alheri Allah ya san kowa da muna fatan kuma Allah ya ƙara musu himma ya ƙara musu uwa ya ƙara hori musu abin hidima ga addini albarkacin manzo Allah sallama da sauran jama'a dukkan wannan anguwa tun daga dattijan su har zuwa ga samarin su dukkan su su mana musu addu'a da kuma watan kyakkyawan fata Allah ya saka alheri akan kokarin da suke ta yi mazan su da matan su muna fata Allah ya saka musu alheri Allah ya biya mu da kowa baka sun alheri da kuma su kansu cewa kuma gidan da su ma duk ba za mu ci da gudunmuwar da suke ta yi ba suna kokari matuƙa kware da gaske a hukumar gidan da zamfare su din a karkashin jagorancin shi Alhaji Ibrahim Gabriel Tono mutawallin mafara da kuma watan shi wanda yake shi ka kokarin shi kuma sanya shi karatun a cikin faifai sannan har zo ya mika shi su ci gaba da yin aiki din shine malam Bello Umar Gurgudu shi ma da kuma shugaban bangaren sashen shirye-shirye shine malam Mustafa Sa'adu Yahuza su ne waɗanda kusan su ne abubuwan suke hannun su da kuma wanda yake shi ka kula da fayafayen yan ansa yaɗin shi kuma kamin lokaci wanda za a kai a sa fayafayen shi kuma shi ka ajiyar shi ka kula da su ba shine kamar shi malam Kabiru ma kawo bungudu kenan dukkan su su ne suka yi ta kokari ga abubuwa cikin gidan da akan karatu din sannan da kuma wanda shi ma ya bada gwamnati matukar gaske shine a Sani Abdullahi wanda an gabatar da suna dan Isa dukkan su ba ta yin jirgin na gidan da sun taimaka kware da gaske akan gudunmuwa a gaban muna fata Allah ya saka musu da khairi akan wannan hidima da suka yi Allah ya biya su akan wannan aiki da suka aiki a cikin addini sannan har yanzu da sauran kuma waɗanda aka yi ta watan tafiya kamar irin mu shugabannin da muke da su tun daga farko na wannan gari namu na sarar da baki daya tun daga su a shehu sadu su radiyallahu anhu su shehu liman na yan kala da su shehu da malam na dundaye da kuma su shehu malam sani na binta a kakan mu kenan da kuma su shehu a malam musa na na irgus su ma dukan su dai ba za mu ci da su muna musu addu'a Allah ya sa Allah ya jadda musu rahama Allah ya kara musu yadda albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin waɗanda su ne suka shirya waɗannan zawiya tun daga farkon gini wannan zawiya su duka dai su ne su a kamar irin su bala abdulkadir ko tsamiya mai kaji da kuma su a sauran waɗanda suka shirya wannan tafsiri tun farkon asasa shi dai duka to duka dai muna addu'a Allah saka zakaidi da waɗanda kullum muna tare da su kullum kullum da ruwa da menene ba su hasa kullum muna tare da su wajen wannan karatu din to muna musu addu'a su ma Allah saka musu alkhairi da sauran dukkan jama'a suka samu damar halartuwa wajen wannan addu'a ta yau su muna musu addu'a Allah saka alkhairi da dukkan wanda ya kawo sadaka yana neman addu'a akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san kowa din to Allah ya biya mu da kowa wacce shi alkhairi masu neman addu'a ga marasa lafiyan su na gida na su da ba su lafiya masu neman addu'a ga kuma waɗanda suke sun karasu muna musu addu'a Allah ya gafarta musu da na bar gayan baki ɗayan su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi da masu neman addu'a ga kasuwancin su da kuma manoma da sana'o'i na hannunmu da ma'aikatan da gwamnati da kuma mata masu kanna dukkanin su dai masu kowanne dai duk abin da yake da ɗalibai masu neman ilimi duka mana addu'a da Allah ya ba kowa jagora Allah ya kara ma kowa haske a cikin lamarin shi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi da sauran dai dukkanin jama'ar da suka dai ta ba da gudunmuwa ta zahiri ta ɓoye kamar da aka sani dai can akwai wanda suka ta kula mana da harkar injini da shi ma wajen hidima ta wajen mai akwai wanda sun taimaka kwarai da gaske da man fetur wajen tafiyar da shi wannan karatu din da kuma masu kula da gyaran injini din kamar shi kamar da magana shi bakanike din da kuma nan shi ma nan daga baya kashi aka samu su mal Abdulsalam shi ma dan da aka samu su ma injina na tsaya shi ma suka ji suka gyara to duka dai Allah ya san bukata kowa Allah ya biya musu Allah ya saka musu alkhairi kuma kashi muna fata watan wajen addu'a da malamai su gabatarwa daga cikin iyayenmu da suka gabata kuma irin shi malam namu kenan mahaifan namu baki din su muna musu addu'a Allah ya kara musu yadda Allah ya kara jidda musu rahama albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan haka muna addu'a ga watan dukkanin watan jihar mu garin mu na saragodin muna fata Allah ya ƙara kare mu da shiya duk abin za a cutar da mu muna fatan Allah ya tsare mu daga shirin shi da dukkanin lokacin gamin din baki da Allah ya tsare mu na ita muna roƙon Allah duk jihar mu ta zama baki da Allah ya ba mu zaman lafiya da yayi muna abin da yake damu da matsaloli kuma muna roƙon Allah dukkanin ta abin da muke nema na alkhairi Allah ya tabbatar muna da ƙasar mu Najeriya baki da Allah ya ba mu zaman lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan haka muna roƙon ga dukkanin watan akwai waɗanda daman gaske mutane sun ta neman da can wasu wurare wasu yan nan gari ne wasu kuma ba nan gari suke ba sun ta neman cewa da Allah ya an zo a sa da su cikin addu'a suna can wani wurin suna sauraron dai karatun ta gidan rediyo ne amma suna kira koyo suna cewa da Allah kada a mance da su cikin addu'a koyo shi koyo shi kusan kira ba adadi dai akwai mutane wasu namu ne nan ne din kullun suna can din suna ji ba su gida amma suna unguwa suna sauraren mu wasu kuma ba ma ɗan din bane sun ta kira mu kamar irin su akwai surun betela wannan na ashe malam margai malam nabici duk sun ta kira da su ah, wannan sabiru sama'ila dan gidan malam sama'ila shinge da kuma su alhaji shu'aibu alhaji shu'aibu wannan ne shi kuma da misbahu akwai shi ku wannan ne ya wani misbahu wancan mai sai da dabino wanda ya ta kokari tun da an ka fara azumin nan kullun sai ya ba da ya kai wanda dabino na budin baki kullun har azumin nan ya kare to Allah ya saka da alkhairi baki da da kuma wata biyo Allah daga kauran nan mu da shine zabba a shi Salisu ita ma ta ce tana so da Allah a sa da ita cikin addu'o'i an ka zo da su da wani shi ma can sun da kokari su ma can inda suke din su wannan Abdullahi na makura su ma can suna ta kiran kira ko shi can jama'a suna ta a wani addu'a matuƙa da gaske akan wannan karatu da ake yi din sannan da kuma sauran mutane da sun ke ta kiran mu daga wurare daban-daban wato shine tun daga watan mutane da sun ke ta kira daga wasu wurare daban-daban irin su a, zurmi akwai malaman mutane sun ta kiran mu kuma ciki har da mamayen malaman mu shekaru mu da sun ta kira irin su shehu Umar zurmi da su ma sun ta mana addu'a akan cewa suna saurari a kowane lokaci to muna godiya gare su Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya kara musu lafiya da sauran jama'a da suka ta kira mutum daga irin waɗansu yan uwa daga nan bela su ma sun ta kira sun ce zuzzawoyin su ko shi suna saurarin karatun da matuƙa da gaske sun ce kuma da Allah gada aminci da su ma cikin addu'a to muna fata Allah ya saka musu alkhairi da kuma sauran a, jama'a da suka ta kira wasu daga Maru wasu daga kuma Gusau dai da sauran dai duk wurare dai da sun ta yi dai din ba sai na zana ba dai to muna fatan da Allah ya saka musu da khairi din Allah ya biya dukkan bukatun mu da baki din alkhairi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma muna fatan dukkanin jama'ar da suka yi ta bada gudunmuwa dai akan al'amura dai daban-daban cikin wannan tafiya to muna fata Allah ya saka musu da khairi sannan kuma muna roƙo shi shine muna roƙon duk abin da yake na kunci da wahala muna fata Allah yayi muna duk abin da ya dame al'ummar musulmi baki din muna fata Allah yayi muna albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan Allah ya yawal- ya ba mu cikakken lafiya kuma ya ba mu arziki mai yalwanci kuma ya ba mu zaman lafiya ya yi mun dukkan abin da ya kunci ga dukkan al'ummar musulmin duniya baki daya duk inda musulmi yake a cikin fadin duniya ma na gwata fatan Allah ya yi musu abin da suke ci na kunci albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka mai amfani duniya da lahira muna roƙon kuma Allah ya ba mu arziki mai yawa mai albarka mai amfani duniya da lahira muna roƙon Allah ya ba mu zuri'a na kware na kirki baki daya da dukkanin alkhairai na duniya da lahira wanda mun ka sani da wanda mun sani muna roƙon Allah ya tabbatar mana Allah ya ba mu alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma inna nas'aluka bi anna la nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahumma irfa 'anna al-jahda wal ju'a wal 'urya wa kashif 'anna min al-bala'i ma la kashif ghayruka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya rabbal alamin an ce kuma akwai duk sauran wasu shugabanni na wannan unguwa tun daga wadancan na farko su malam dan baba da kuma su a malam abdulkadir shi kamar da shi na faɗi shi ko da su malam muhammadu duk tare da su muka wannan karatun da kuma su malam suleiman duk tare muka karatu amma gashi duk Allah ya kaddara yanzu kuma duk ba mutane da suwa to muna fata Allah ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu da kuma su malam abubakar da kuma alhaji bawa da kuma su alhaji ladan duka dai duk tare muke dai to kuma gashi duka a ta Allah ya kaddara yanzu duka ba ba mutane da su muna fata Allah ya ji kansu da rahama kuma Allah ya samu cika da imani da yake lokaci ya tafi kuma ina jin ko malam ya shigo ciki malam Idris da Tunfa to to saboda haka kamin mika gare shi za mu gabatar da abin magana a zuwa ga Ah, to saboda haka za mu fara gabatar da alhaji magaji babba a matsayin wakilin uban kasar nasarar godal alhaji nur da ali da haka zai gabatar mana takaitaccen jawabi minti ɗaya zuwa biyu saboda lokaci bismillah alhaji ko a baguda mako
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله a mutanen tsamiya mai kaji shin ku muka taya murna ko ko kuka tanya mu murna su'ala ce mai nauyin karbawa sannan cikin wasoso kun cinci guru cikin suɗi to balle ba suɗi ne ba tun farkon cinto sai kun ka idace da guru kun ka sama da shi to amma ku harike kawai wani mai ƙarhi ya anshe muku gurinku sannan bayani na na cewa shin ku makawa murna ko ko ku kai mana murna ga baki ɗaya to ka ji wani wato mai gyara ya ce muwa juna to mun gode ma Allah alhamdulillah ko mu kara ma Allah godiya ko da wace kuna jin cikin gidan rediyo na za a wadda tsama mai kaji cikin manya-manyan malamai na masu tamsirin najeriya ga ko kuma jihar ga ta zamfara alhamdulillah alhamdulillah tsamiya mai kaji ta tafi wani sai ya bincike ya gane shi wani mai addali ne aka ce matsamiya mai kaji sai a ji tarihinta amma kuma ta yi kyakkyawan suna yanzu ga malan kun samu wanda ya ɗago ba tsamiyar mai kaji ba godar ɗuma ga baki ɗaya ya yi waje da ita a sai dai da aka sa karatun shi lokacin kare hudu da rabi idan ya kare sai wani ya yi da na sai shau ya huza birnin magaji kaga duk sun ɗauki manyan malamanmu sun sa cikin dare to a baibai da allah ya bata ruwa ko da yaushe an kasa ko ina an ka ɓoye gaskiya sai ta hito ta bayyana gaskiyar alhamdulillah mun gode ma Allah da ya ba mu waɗanga zarumai alhamdulillah muna wa Allah godiya kama haka da na ce mafushin ku muka tanya godiya ko ko ku ka tanya mu godiya don maganan nan tana da bayani mai ɗimbin yawa saboda haka sai mai gyara ya ce a'a mu dai wa junanmu godiya to tun da ko ya ce mu wa junanmu godiya to alhamdulillah mun gode Allah saka da alheri Allah biya Allah biya duk wanda ya yi ƙoƙari cikin wannan karatu Allah saka mai da alheri duk wanda ya sa wani abu cikin wannan karatu Allah biya shi dama dai Allah shi ka biya saboda shi Allah yana da abin tule mai amsa ɗaya kaso yana nan tule sannan alhamdulillah wanda Allah ya sa zuciya ta in an haɗu wata falala wadda Allah zai ba wanda ya wani abu sai ya ga abin kamar ya yi wa a ya an ka yi da an ka shuka ƙware gero guda ta yi zangar ya kama goma sha biyar kowace cike da ƙwaya ya an kai ba kai mamakin wannan kwaya ba sai abin da Allah zai yi ga wanda ya yi aikin Allah. Saboda haka idan Allah ya ce idan ka yi kaza zai baka kaza kakka yi mamaki kakka yi musu Allah ya fi da haka ne. Saboda haka alhamdulillahi malamin gode Allah shi kara ma kuwa mu ma Allah kara mana uwar saurare kuma Allah sa abinda man jiya kuma Allah nuhe mu da riƙewa alhamdulillahi mun gode mun gode Allah saka muku da alheri Allah saka da alheri Allah biya alhamdulillah
a to alhamdulillah kuma yanzu za mu gabatar da tunda mun ana alhaji magajiya bayana cikin jawabi da sai ga kuma allah ya shigo kuma har yanzu daga cikin shugabannin mu dai shi shugaba ko to shugaban shiya shi ne a to ban ma san sunan da adalai mai shugaba to haki hakimin shiya to an ce hakimin shiya shine a mai gida daudu wanda shi ma gashi allah ya mai shigowa kuma har ya zo da kuɗi na ɗari biyar ya bayar sarka da haka za mu bi an magana gare shi shi ma ko da kalma ɗaya ce zuwa biyu abin da ya sauka sai a tuka mana albarkacin baki sai allah ya kare
jama'a assalamu alaikum wannan abu mai farin ciki da shi kwarai da gaske lokacin da allah shiga harta malanan malam ya sa mai gida ya ce mini daudu ni ce "Mm, wajen ka na taho ni ce to mala an kai kai kasa a kira ni ya ce a'a ai wanda za ka bida gare ba ka ce ka kira shi ni bida ce na taho gare ka ni ce to wata ne ya ce malam ya ce yaran nan da tsamiya mai kaji kafin shi yakka ce wajen tamsini mi kacce na ce at malan tamsini kacce ya ce i na ce to in ce ba ai malan malan an malan ne ya ba da dama allah shi taimaka ya ce amin ya ɗauko kuɗi ya banni ce a amana ina ba shi yiwuwa malam, ba shi yiwuwa ya ce a ba zan koma da su wani ce malam ka koma da su nan da kyau don ba za a sa ba ya ce to amma dai na roƙe ka ko naira ɗari ga ka riƙe ni ce a malam ba za a sa ba ya ce a a ni kuma ban taya da ita ya aji ba su tawar mata ina ci ne na ce mashi to madalla malam Allah shi sa a yi lafiya kuma a wani lafiya to na san da mun yi haka sai ga shi kuma an ci gaba da karatun nan duk shekara muna saurari ne bana sai ga shi an kai shi hauni lokaci amma ba daren da ban saurari ne duk dare na Allah sai na saurare shi in ya ƙare akwai wani malami na tsakaninsu da shi da shehu yahuza in ya ƙare sannan daɗa ni kuma sai in rage rediyo da na gama saurare su uku daga duk dare na Allah sai na saurare shi to Allah shi taimaka Allah ya taimaka kuma mun gode kwarai da gaske mun gode kwarai da gaske alhamdulillah
alhamdulillah muna godiya Allah ya saka da alkhairi mai gida Daudu ya gabatar da jawabi a wannan wuri saboda haka kuma yanzu a, kuma muna cikin bayani to sai ga saboda uzurin wasu ba a san uzurin wasu ba amma da daka ga a, alhaji bello ce ma shi ma wanda tare da shi ya tare sun ka shigo da shi da mai gida Daudu da shi ma dole ne ko kalma guda ce shi ma sai mun sai mun ja daga bakin shi din shi liman mala ali na liman da wannan masallaci shi ma ina ji yana nan waje don haka kai bukata ya zo ya gabatar mana da jawabi da addu'a daga akar makallawa ana kusa sai a wuce ke ciki da malam sabiu shi ma an ce yana nan waje shi ma haka shi ma akwai wuri a wuce ke malam sabiu ah, to to ai ta halima kuma ana ruhewa to alhamdulillah komi ya zo daidai muna godiya ga 'yan kwamiti sannan muna godiya ga dukkan waɗanda sun ka halarto nan sannan muna godiya ga dukkan masu sauraron mu dare da rana har koyaushe don haka muna godiya sosai matuka sannan a, su 'yan kwamiti waɗanda muke da su masu shirya yadda za a yi a sa karatun nan gidan rediyo to a gaskiya fi sabilillahi wanga lokacin da an kai mu karfe biyu da rabi na dare to gaskiya bai muna ba su sake zama su sake tattaunawa su gaya ya kamata su yi ta yadda za a sake dawa da abun nan da rana ko kuma da marici wannan shine karshen abin da dai muke fata don gaskiya wannan bai muna ba gaskiya ko da nan zuwa yau. ina fatar ubangiji allah ya sa sun ji wannan kira da ni tun daga shugaba har zuwa sakatare har zuwa ma'aji da dukan dai sauran masu wuka da nama a cikin abun misali ya kamata su zauna su sake shawara su sake nazari su ga wace hanya ya kamata a bi a mai kadda abin nan inda yake in ma wani kuskure ne an ka samu to yaya za a yi a gyara to a gyaro shi a dawo da nan shine mahi ala domin gaskiya fi sabilillahi in canda mutum dubu suna sauraron mu to gaskiya yanzu mun yi sa'a mu samu ɗari biyar sun saurare mu to gaskiya saboda Allah wannan wannan hilin ya ɗanyi mana kunci alhamdulillah wannan shine dan jawabin da nake son yi amma yanzu za mu gabatar da ah, wani ne za a gabatarwa to eh to to ai bari la ilaha illa